أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودرس مؤتين للتافن صحيح البخاري بابي نا 46 ذا متاشيكو حديثي نا 199 هكذا باب الوضوء من التوري باب بياني أكان الولاه minat tauri daga wato ɗan ƙaramin ƙoƙo an gane ko ko ƴan ƙaramar ƙwariya an gane ko almuhimmu da duk wani ina an ce ina abinda wato yake ɗan abu ne wanda ana tariyar ruwa a cikinsa حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء ammi in an ce ammu shine wan mahaifi ko kanin mahaifi wanda ake kira baffa ko baffan mutum yukthiru min alwudu'i yana yawaita yawan alwalla qala li abdullah ibn zaid sai ce ma abdullah ibn zaid akhbirna kayfa ra'aita an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yatawadda ka nuna muna ka ba mu labarin yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam yake yin arwalla domin ana bukatar mi ana bukatar a san yadda shi yake yi mun fahimci wannan qur'ani ya zo ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn sace wa in kuntum junuban fatahharu ashe in mutun na da janaba wankan janaba zai ba sai ya alwala ba idan mutun yayi wankan janaba to yana iya wanka iya sallar shi ba sai ya alwala da yace idza qumtum ila salati in za ku yin sallah faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn sace mi wa in kuntum junuban in janaba ce gare ku fatahharu kuna iya ku yi wanka na janaba sai ku je ku yi sallah ba sai kun bi wancan tsarin ba amma in kayi alwallat to kuma mi yayi shi yasa mai kawa'idi da ya kawo wankan jaraba sai ce in ka ga dama ka yi arwallah kafin wanka in ka ga dama a kharahu ila akhiri gusli a zuwa ƙarshen wankan shi ko ba haka ba malamai da sosai suka ce a'a ba a taɓa ruwaituwa ba riwaya ingantatta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wankan janaba ya yi alwalla sai dai ya gabatar da alwalla kafin mi kafin wanka amma hadisi da ya karantar da matan shi daga cikin matan shi ummu salama yake ce mata in ta tashi wankan janaba cin sahih muslim kawai ana iya zubowa ruwa ga jiki in aka zubo su sagagagagagai sun kaga mai jiki gaba da an yi wankan janaba haka ne ko baka ba to kenan sai nuna maka wanka na janaba yana da sifa nawa biyu akwai sifa ta ijza'i wadda duk jirki in ya haɗe magana ta ƙari akwai kuma waccan ta kamala ka gabatar da arwalla amma ba kai arwalla bayan wanka ba to wa in kuntum junuban in kuna da jaraba fatahar ku yi wanka ma adashi ba dole bane sai kun yi alwala wanga ko ba kowa zai yarda da fatawa ba ko ba ka da mani kuma haka yake ha ba shi ba kai alayhi wato duk gabar da ake wankewa wajen alwala in an kai wanka ana bi ana wanke shi yasa wadansu suka ce to kana da iya ka wanke bakinka ka shaka abubuwan da alwala abin wanka baya isa musu sannan kuma wannan yake nuna cewa waɗanda ga cewa kamar ƴan qur'ani sai kaji an ce wai an ce fara'il wudu'i sab'atun farilla arwalla bakwai da ko baka nan bane sai cewa an ce anniyatu niyya sun kace to kai ka ji wai to ina niyya ne shi qur'ani cewa ai kawai idza qumtum ila salati sai a ce niyyar tana na cikin qur'anin idza qumtum ila salati ai idza aradtumul qiyama ila salah niyyar ga tana in baka santa ba faghsilu ku wanki to sai an ka ce waddalku da tudan yawa ko ba ka bane sai ce to kai cikin qur'ani babu dalku ƙarya ana in an ka wanke abu in bai wankurce ba sai an yi sai an tudan ya in kai baka sani in ko baka san wannan ba dauki tuwahi ka gari yadda ake wanke su wal fawru da mi da gagota domin ba a ce ka bar wata gaba ta bushe ba sannan ka wanke wata babu inda Qur'ani ya faɗi wannan wat tartibu bainal a'dha'i kuma kalan bane jeran tawa tsakanin gabbai to ai Qur'ani ya kawo faksiru wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila kabayri kai kama kace abisu haka shi ma tartibin kenan Qur'ani ya zo da shi to yana cewa to ai wujuhakum an kace huskokinku ba a ce baki ba ka wanke bakinka ba a ce kuma ka shaƙa ruwa ba ko ka yace ko ko ka kwalkwale kunne ko ba haka nan bane to duk duniya akwai huskar da ba ta da baki akwai huskar da ba ta da hanci in ta zan sun dulmun dul ai ba huskar ta ba yayin da haka wanke baki yana daga cikin cike wanke huska shaƙa ma hanci ruwa yana daga cikin cike wanke ni huska tun da hancin cikin huska yake in ka hidda shi ina za ka kai shi da baki cire su za ka yi ka juya su sannan an taba kai wanda bai da kullai to duka irin waɗannan abubuwa lokacin shi yasa wasu kace ba a shafa ma kai ba a kaza ba a kurkura baki ba a shaka wasu kace a ana yi suna cikin huska kaga su kan sun samu sabani mun fahimci wannan ko to Allah ya kyauta sannan kuma wannan aya tana da wani iskali kwarai da gaske sai ka kuma cikin littafai za ga bayanin ta suratul ma'ida ita ce karshen abin da ya yi zai sauka cikin alkurani ko wala kanan bane al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati to kuma sallah tun aina an ka farlanta sallah a makka ko a makka ko lokacin da an kai isra'i da mi'raji to kuma babu ayar da ta ce ayi alwala sai cikin suratul ma'ida in ko kana da ita kawo mun ita a makka babu inda an ka ce ayi alwala to shin yanzu wannan lokaci duk sallah sun ka kama yi sai da suka shi yasa malamai suka ce umurni da alwala ma'ana ya zo ne daga wajen Allah ta fuskar nassoshi da umurni amma da Allah ya umurni da ita ƙarshen sabkar ƙur'ani sai ya sabkar da wahayi matluwan don saboda a samu lada aikata ta kuma a samu lada karanta ayar da ta yi umurni da ita ibn abdulbar abdulmaliki yana daga cikin waɗanda sun kafa wannan bayani na ba za a fahimci ne da haka a yi hattara ba haka da aka haɗa ba matsalolin ilimi ba ya ce to akhbir na kaifa kana ra'aitar nabi sallallahu alaihi wasallam ya tawadda fada abi taurin sai ce aka mishi ɗan ƙoƙo min alma'i na ruwa faka fa'a ala yadihi sai ya zuba ma an gane ko ya zuba ma hannayen shi ka fa'a kenan ya karkata ya zuba an gane ko shi yasa zo cikin hadisi kada mace ta neman ma ‘yan uwarta saki don ta zubar da abin da mi abin da ke hannunta zubarwa kafa kidan ma'ana alkhairin da take samu ta zubar mata da shi don wata tana iya zuwa ta kashe auren abokiyarta da hujja abokiyarta ce amma hasara ce saboda ta ga tana samun abin da ba ta samu ita fa kafa a ala yadayhi fa ghasalahu ma thalatha marratin ya wanke hannun shi hannayen shi so uku thumma adkhala yadahu fi at-tawli sannan ya sanya hannun shi a cikin mi at-tawr wannan dan koko famadmada sannan ya kuskura ruwa ko ya kurkura wastanthara thalatha marrati ko sannan kuma ya wato shaka so uku marrati min gharfatin wahida daga kamfata daya istanthara kinan ya ya cike ko domin daga annasru ne shine abinda anka daidaita nasarar shi ya daidaita shi malaman zauri to in ka fiyace abu zai daidaita istanshaka kuma ka shaka to me yasa ba a kawo shakawa ba saboda da an ce an yi da an ce an fiyace da an yi mai asalin shi an shaka shi ne za a cewa ina fata ana fahimtar ta shi yasa Allah ce mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana yakulani at-ta'am sai Allah ce suna cin mi abinci dan ya nuna maka su ƴan adam ne to amma sai suka ce kinayatun anil ghaib don in ciki ya cika tab ya da saura ka gani amma ladabi na magana ta alkur'ani tau to nan sai ce bai garfatin wahida da kamfata daya kenan ya nuna da hannu guda aka ɗibi ruwa aka sa a baka da hannu guda aka yi aka shaƙa so uku ɗin duka kiran kowane aka haɗa su sun ma'adkala ya dahu sannan ya sanya hannunsa faktarfa biya ya kamfata faghasala wajahu thalatha marratin sannan ya wanke huskar shi su uku an gane ko to ba da hannu ɗaya bana ake nufin ɗiba ɗaya an ka wanke huskar su uku saboda bai yiwuwa dole sai ka ɗiba ka zuba kuma ka sake ɗuba ka zuba ka sake ɗuba ka zuba an gane ko sabanin na kurkura wanda kana iya raba ruwan biyu ka ɗiba nan ka shaƙa nan mun fahimta sun magasala ya daihi ilin rufa ƙayu nan mu yi hattara bai haɗi cewa da hannu guda aka wanke fuska ba ko da hannu biyu yadda kuka wayyaci hannunsa to lokacin wankewa an ɗebo ruwa da hannu ɗaya da hannu ruwa ake wankewa biyu ko ɗaya da hannu biyu amma duk da ke su wajen malikiya za ka ga galibi da hannu ɗaya ne na fata an fahimta suna aiki da ka'idar ijmal nassoshin da sun ka zo ba su faɗi cewa ba da biyu aka yi shi kenan ko kuma ba wajibi ba ne in kayi da biyu ya yi in kayi sifatul kamal in kayi da ɗaya kuma kayi sifatul itiza abinda ake bukata dai a wanki mun gane ko sun ba kasala ya dai ilil mirfakai sannan ya wanke hannayensu zuwa ga abin nan gwiwa hannu biyu ko marratai ne marratai ne so biyu kaganan ya saba wanda ya nuna maka cewa ana iya daidai ana iya bibibi ana yin uku uku kuma ana iya saba wani wuri a yi uku wuri a yi biyu sun ma a kaza bi yadihi sannan ya doka da hannunsa ma a ruwa fa masahara a sahu ya shafa makansa fa adbara bihi ya yi baya da shi wa akbala sannan ya yi gaba ma'ana ya fara daga gaba ya yi ya yi baya shi ne adbara akbala kuma ya faro daga baya ya yi gaba sun ma gasala rijilai ya wanke hannayensa bai faɗi ilal ka'abai ne ba sai ka kuma cikin sauran nasoshi da sun ka ce ilal ka'abai ne tunda an ka ce gasala rijilai ya wanke su a ina haka tattara gaira muqayyad to sai ka koma zuwa ga sauran nasoshi al-itlaq wa taqyid shi sa wadannan ka'idodin ko ina suna aiki ko cikin hadisi ko cikin qur'ani ko cikin ka'idar shari'a in ba haka nan ba sai ka ce an ce ya wanke kahawun shi ka ce a kawo ruwa haka tattara sai an kai gari ta faƙaɗe ce haka za ra'itun nabi sallallahu alaihi wasallam ya tawadda na ga haka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana arwalla imam muslim ya fitar da wannan hadisi shi ma hadisi na 235 hadisi na gaba hadisi ne na 200 حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من الله صلى الله عليه وسلم ياتي اكامش دان كوكو min ma'in na ruwa fa'uti ya sai an ka zo mishi bi qadahin ko ba haka nan bane an gane ko an ce qadah shine dan koko wanda yake bai da bai da girma rahrahin fihi shay'un mimma kalimat rahrah sai mun duba ta fihi shay'un mimma in akwai ruwa a cikin shi fa wada'a asabi'ahu fihi sai sanya hannayen shi a cikin shi qala anas anas yace fa ja'altu anzuru ila al-ma'i yanba'u min bayni asabi'ihi sai ga ruwa suna fita daga cikin suna ɓuɓɓuga za mu ce yamba'u daga wato tsakankanin hannayen manzo sallallahu alaihi wa sallam ƙala anas anas ya ce fa hazartu man tawadda'a sai ni lissafa an gane ko asalin alhirzu shine kiyayewa ko ba ka dan bari daga nan na fiqh zaka ji cewa cikin an sa abu cikin hirzin shi man tawadda'a ma baina 70 ila 80 zuwa tsakanin mutum 70 zuwa 80 akhrajahu muslim muslim ya fitar da wannan hadisi hadisi na 2,279 musulmi yana da shi muttasi'ul wanda bakin shi na da faɗi ke shi ne muttasi'ul fam tun da kusa akwai in kun san gyandama gyandama za ku ga bakin tun lokaci ya matsi amma yan ce muttasi' kun ga kamar yanzu wanda ya san shantari wanda ake arwalla da shi na da za ku ce an buɗe bakinsa ina fata amfici ne an ce famu nan ba bakin ɗan adam ake nufi ba bakin shi wannan ina indin nan bakin shi yana da faɗi shi ne muttasir an gane ko wannan ɗaya ne daga cikin mu'ujizoji na manzo sallallahu alaihi wa sallam alhissiyya waɗanda ana ganin su bincike ne kana yin shi mai yawa mu'ujizatun nabi sallallahu alaihi wa sallam alhissiyyatu wal ma'nawiyya sai kai bincike mai yawa ka rubuta littafi ko mu ci ka rubuta littafi ko bincike an kai karshen babi ko to yanzu wannan hadisin ya nuna arwallah kuma imam bukhari ya sake maimaito shi meye hikimar takrar meye hikimar takrar to mine ne wannan abin ha? to ai can ma an waɗi wancan cikin babu wudu ta'arud al-adilla ina son ka cika runan ai ba ta'arud ake cewa wannan tazahur al-adilla ta'arud kamar sun cika da juna tazaharat al-adilla ko tazaharat al-nusus ko istafadat al-nusus ko kasarat al-nusus fi hadha al-ma'na ha almuhimmu a gurguje wannan shi ne malaman usulun fi suke aujuhul infikak shi yasa in ka ga nasoshi sun zo ka nemi yadda za a yi ina ne bambancin yake na ga muku cikin ka'idar tafsirin qur'ani bil qur'ani suna amfani da shi abinda aka ƙara a wani wuri aka rage shi a wani wuri sai ka hada shi sai ka ƙara ka samu sabuwar ma'ana can ya kawo shi ne a babin yadda ake alwala nan kuma ya kawo shi ne a babin kokon da an kai arwalla da shi don a nuna ma ya halatta ai arwalla cikin koko shi yasa ce babul wudu'i min at-tawri nan daga abinda ake arwalla ake saka ruwa ai arwalla da shi shi yasa kawo hadisin anan mun fahimta wallahu ta'ala a'lam assalamu alaikum